نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha tara ga wata na safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha uku ga watan takwas dubu biyu da ishirin da biyar yan sha Allah za mu yi darasi na hamsin da biyu a cikin littafin riyadu salihin tambaya ta harko minta iya magana akan liman iya bin liman sai mance sai sallama kahin liman ya cikin rudu ke na gagane to tunda kana bin liman komawa za ka yi dan ka zamna ka jiraye shi in ya sai ka yi ba kawal ba ba di sai magana ta ya ji a siffa sallah mun karanta ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuliya da kula'uze ko kulag da nasu kenan a cikin asuba kuma ya ji wani malami ya karanta sunan abi dawud ya ce annabi ya karanta zazuzala dan wa takaice babu wani da ya zo ba suna gaban da za ka karanta a bulagoro wannan baka labarin annabi ya bulagoro ya karanta kaza ai ba ta karanta ba ya ji a wani bulagoro ya karanta kaza ma babu ruwaya inganta shi annabi abin da ya karanta a bulagoro sallar asuba kun ga azu a kun ya karanta ne ba magana suna ci a bulagoro ga abin zai karanta a sura sallar kaza kaza a idan an karanta ba an gaya ba kuma sifa sallar da ka kawo iya kawo abin da aka samu annabi ya karanta ne a wuri kaza ya yi kaza wuri kaza ya yi kaza amma ba iya karanta cewa ba wai wannan su ne ake karanta ko ake karanta a duka balaguro ba haka bane ba to na karanta sura ba ba matsala kanta za mu tashi ba babu tahrimul uqub wa qati'atur rahim babu na haramta guje ma ko saba ma uwaye da haramta yanke zumunta can bayan mun yi sila ne can nan sakamakon bin uwaye da sakamakon sadar da zumunta ko to nan kuma ya gaya ma haramcin yanke haramcin saba ma uwaye da haramcin yanke zumunta shi ne ba sai kan babu magana daban daban ci can ya gaya ma fadalace sakamakon abin da ake samu ga wanda ya bi uwayen shi da sakamakon abin da ake samu ga wanda ya sadar da zumunta nan kuma hadarin yin haramta yin haka haramta saba ma uwaye da haramta yanke zumunta kamar da ya saba sauran babunan shi yana kawo ayoyi na alkur'ani da kuma da hadisai ya fara da faɗar Allah subhanahu wata'ala qala Allah ta'ala fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ama absarahum ya kafa Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya kusa ko idan kuka samu nan in tawalletun wasu na fassarawa in kuka samu jagoranci an tufsidu fil arad ku shiga banna a saman ƙasa wa tuqatti'u arhamakum ku yanke zumuntaku wasu na fasarawa in tawallaitu man ina aradtu an kuka kuka bijire kuka bijire ma da'ar Allah ko kuka bijina bin dokokin Allah duka wannan fasara biyu duka magabata kowa kawo ta abin da ke duka ɗauka iya ɗauka ba wani a cikin ta'arud don da kone da cewa dai in kuka don ya ka cewa samun shugabanci ne dai kun ba da baya ga umarnin Allah ne shi dai na an kawo ayal akan maganar hadarin idan ka samu dama ko shugabanci ne hadarin banna a saman ƙasa da yanke sadar da zumunta sun Allah ya jiro ken duk wanda ya haka wanda ya yi banna saman ƙasa ko yanke zumunta alata ula'ika wa'annan su ake ishara ga masu banna saman ƙasa da masu yanke zumunta la'anahumullah shi magana Allah ya tsine musu albarka shi la'anta fa asammahum ya kurumtar da su ba sa jin aya ba sa wa'aztuwa wa a'ama absarahum ya makabtar da ganin su ba sa jin aya ba sa wa'aztuwa kun ba sa ganin aya su wa'aztu nan dai hadarin menene yankin zumunta yakan sabbaba maka tsinuwar Allah subhanahu shi magana kenan ya kawo fadar Allah subhanahu wataala walladhina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar Allah ta walladhina walladhina yanquduna ahada Allah wanda suke warware alƙawalin Allah min ba'di mithaqihi bayan sun kira alƙawali su warware alƙawalin wai ka ta'una ma'amara Allah bi an yusal su yanke abin da Allah ya umarni a sadar da shi daga cikin abin da Allah ya umarni a sadar da shi mun karanta a baya na maganar zumunta har Allah ya da rantsuwa da buwaye shi zai sadar da wanda ya sadar da ita ko kenan Allah ya umarni a sadar da zumunta to kenan ya kawo aya kan hujja kenan wanda suke yanke abin da Allah ya umarni a sadar da shi kenan su ne masu yanke zumunta gana kenan to ya ce yi waɗannan mutane wala'ik bayan suna yake abin da al'amani wai suna filar suna ɓanna saman ƙasa ya ce ula'ika lahumun la'ana waɗannan suna da tsinuwa tsinuwa ta tabbata gare su walahum su udar kuma an tabbata musu da mummunan gida shine gidan wuta wani ji makaranta ta zumunta ya kawo ƙala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ubangijinka Allah ya hukumta cewa ka abu ka kuma ta ma kowa sai shi kadai Allah kuma wa bil walidaini ihsana uwaye guda biyu a kyautata musu ba yanke ba mi duk abin da yake na haranta musu rai ne Allah maka umarni ka musu shine isa duk abin da kyautatawa yake ta jirowa ya ce in ma ya bulogan na inda kalkibar a haduhuma aukilahuma an har allah ya kaddara a cikin uwayen naka biyu ɗaya ko biyu suka girma kana raye dana ce ta alkibara zaman shi ne mafa'ul ma'ana ba na muke ba a takaice da nan maganan uwayen ne suka kai matsayin girma kai kuma kana raye kenan kana raye tsohonka ko tsohon ko duka biyun suka kai wani lokacin shekaru sun kai shekaru a san tsohon da in yi tsohon ke shirbicewa in yi tsohon koma kamar yaro zai ka maka jirbini to kakka damu diyan da yake ma jirbini na abun tsuha to wannan a wannan hali allah ce fala taqallahuma uffin nan an kawo mahi kamar ta ya matsoki mahi karantar kalma ta gwada gajiyawa ko baka kaka ga musu uffin kalma ce ta kama ta aibanta ko ko da mutu a wata mace ko tsoki misali kaka musu wata kalma mara kyau ko mun kadankinta yace wala tanharhuma kasi wani abu na shirubta sun tsuwa ko kai kanka ya waye kana ga su mutanen da sun yi abu na kauyenci ne a wajen kauyenci ne a wuce wani abun ka kyare shi a'a kakka kyare su ya kama ka umarni hani hanin kyara sai umarnin wa kullahu ma qawlin ma'rufa ka musu magana magana kyakkyawa yan akan samu lokaci allah ga mutum da jarrabawa ta uwaye wanda suke masu kaushin hali ko marasa kirki akan samu haka nan ka gada ba abin da ya daga ma uwaye komi zai musu isa ne amma bai huta ba suna iya zagin shi su ci mutuncin shi kuma su je gari suka cewa wani mutum banza ne akwai uwaye wani uwayen iya ko wani abu daban suka so baka musu ba ko baka iya ba ko abin da bai dace ba ma ka iya shi kenan ka gama yawo eh iya aibanta ka a gaban ka ma ya zage ka to ko ka samu wannan jarabawa kaka biya shi uba uba ne ko zagin ka yayi kaka doka irin wani ne zage ka a uban ka zage ka eh uban ka zage ka kaka doka kana kuma doka ya zage shi ka haushi uban shi ya zage shi a uban ka zage ka uban zage ka inda uban wani ne kace wani zage ka uban ka zage ka kaka dauki abun irin ka kai abun irin wani ne zage ka a dole ka sadda shine sama da kai kuma ka bi shi a hankali kana cikin jarrabawa ne tabbas kana cikin uwa kun kana cikin jarrabawa ne kaka biya su ga ma lalace gaba daya kan ka bi su a hankali Allah ce kakka kyare su ka musu magana magana ta karamci wa khafid lahumma janahu dhull min rahma bakin nan ya ka ka huke rama bakin tausayawa tausasawa ka musu na jin kai wayanka kuma har gamawa da addu'a ko rabbi rahmuhuma kama rabbi yani sagira kaga musu addu'a Allah ka ji kan uwayena kamar suka rere ni ina yaro ka tana san maka yama eh ka musu addu'a ma nan ba sai mutu ba ba sai mutu ba da ransa ka musu addu'a ba sai mutu ba eh tun da ransa kana musu addu'a kenan Allah ka ji kansu kamar suka rere ni ina yaro don da ayoyi ne da ya kawo na magana muhimmancin uwaye ko sadar zumunta to yanzu bayan wannan sai yake cewa wa na abi bakarata nufai ibn harith رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة هذه سؤكم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر هذه سؤكم سي أبو بكر كيشوا قلنا بلى يا رسول الله قلت إيه أقامنا مهي إذا أنت أنباكم لابار مهي جرم الليهي kabira ma mafi girmansu suka ce e ya rasulullah al al-ishraku billah shirka da Allah gama Allah da wani wa uququl walidain da saba ma uwaye ko bijire ma uwaye wa kana muttaki'an da wannan magana yana kishin gide yayin maganar an ba ku labarin abu mahi girman kan kabira da yasa uku suka ce eh ya ce shirka da Allah da guje ma uwaye da yana shingide fajala sa sai koma ya zamna faƙal sai ce ala kalma ta ta jan hankali ta maido hankali kan ba shi da ce maka he he hausa kakuwa zai an ce he haka za ku yi to sun labar ce ala mana kaman ana za a ga wani abu ne mamanci za a soci hankalinka shi ne muka ku shurara ya ce ala wa ƙaunu zuri wa shahadatu zur da magana ta ƙarya da shaidar zur magana ƙarya an san mai ta zawir wa ƙarya fantar kamata ƙarya ce magana ce ƙarya ce amma zai yi musu kalmomi da wasu maganganu wanda zai kawata wannan ƙarya ta koma kamar gaskiya shi ne ƙaunin zuwa magana ce zai ta ƙarya amma yadda ya mata kwalliya ya ta koma kamar gaskiya ka ta kuma shaidar zur ƙarya ce shaidar banza ce amma an yi shaida ya kamar gaske ne ya kawo su hujjoji wanda kullum zai kawata musu aka kullum shaida ce gaskiya ce ba kullum shaida a shaidar zur ka yi shaida kamar gaske ne kuma gaskiya ne ba shi ne ƙaunin zuwa mana shartu zuwa fama za la yukariru ha hatta ƙulna da ya taho sakat iya maimaita wannan kalma ala wa ƙaunin zuwa wa shahadatu zuwa iya maimaita su har muka ce da ma ya shuru da suka tauta mashi da ke kalma da ma ya shuru wannan ruwaya bukari ya kata musulmi ya kawata an kawo wannan ruwa dalilin mi dalilin uqul walidain ko mun muna cikin baban wajen uwaye kalma ta uqul walidain iya daga cikin kabira lahi babba wanda yake dulmiyar da mutum a gidan wuta وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس كبيرة قالت أنا في جلو كبيرة سوني شركة دا الله قمع الله دوني وعقوق الوالدين دا سابع ما أواي وقتل النفس دا كشي كسر ري وان الله حرم تحسن واليمين الغموس نعم قارئ رنسوا ta ƙarya suna ce rantsuwa mai dirmiyar da mutum a gidan wuta shi ne alghamus rantsuwa ta ƙarya kuma mutum ya rantsa abin da ba a yi ba na rantsa da Allah abin kuma ba a yi ba shi ne mini gamus ka rantsa a kan ƙarya babban laifi ne da na bita rantsuwa ta ƙarya tana roki albarkar gida gaba ɗaya ta tsaro a tsadiyar balaƙi'a tana barin gida ba albarka gaba ɗaya rantsuwar ƙarya kuma ita ba mata kafara rantsuwar da ake ma kafara ita ce ka rantse na rantse da Allah zan yi kaza a gaba zan yi sai ba kai ba shi ne ya kai kafara na rantse da Allah ba zan yi kaza ba he kai ana ko nan ba zan yi ba ne ba he kai abu to shi ma za mata kafara amma abin da ya huce almadi abin da ba a yi ba karen tsaye kan karya wannan kun karya ce min ga mubata kafara ta wuce kafara wannan ce to kafara kamar karlin karmi ne a ta wuce kafara ta wuce kafara rantsuwa ta karya ta wuce aika kun sai tuba ga Allah kun sai dai ka tuba ga Allah kun da wuri amma abin da baka yi bai karen tsaye to ba magana kafara sai da kun ka tuba ga Allah ko da mi karantsi ko da ƙura'ani karantsi ko da mi karantsi ya kusa yansu kama abu kamar daban ne ƙura'ani ya da ƙura'ani rantsi in dai ƙura'ani ka da ana rantsuwa da shi to ƙura'ani a matsan siffa ta Allah aka rantsa kamar da ibn mas'ud ke iya cikin masu ganin ana iya rantsuwa da ƙura'ani hatta cikin sai fiƙi sunna ka masu Allah dai albani ma kawo abin cikin sila sai yakin shi na magana halarta rantsuwa da alƙura'ani to kenan akan halarta alƙura'ani to ko da ƙura'ani ka rantsi wallahi banna kaza wallahi ko zan yi kaza in baka yi ba kafara ce amma ya karansa da qur'ani abinda ba a yi ba to wannan ba magana kafara ya je ka tuba ga Allah kuma kafara rantsuwa abu guda hudu da aka kawo nasin qur'ani abu guda hudu qur'ani ya kawo yan taddabawa she da miskini goma ko musu kaya ko azumin kwana uku to a wannan guda hudun a yanzu abinda ya sauki ciyarwa da azumi ciyar da mutum goma fala goma mace abincin zama guda na mutum goma zama guda kuma a nan wanda ya ciyarwa wanda ya azumi uku yana da halin ciyarwa ka fara ba ta yi ba ta alata famalan mai jid sam salata ayyam Allah ka sharaɗi wanda yake azumi alata wanda bai samu ba wancan uku na harko an ka iya wancan uku da harko ɗaya ka iya ka zo ka yi azumi bai ba ciyarwa a nan tahi kafara dan tsuwa sabanin sauran kafara ta kisa ko ta azumi ko ta zihari su a can ciyarwa ce a baya amma a nan a ta dan tsuwa ciyarwa ita ce a ƙarshe ita ce ƙarshe kai ma'aikata azumi shi na ƙarshe a yi azumi na ƙarshe a kafara ciyarwa ce sama azumi kenan baka iya ciyarwa ne takwan za ka yi azumi kaga amma zihari suka fara ta kisa kaga a nan azumi ne a gaba an ba iya takwan a ciyarwa amma shi a nan an yi san a ciyar in ba a ciyarwa ne za a yi azumin kwana uku to yanzu da muna maganar yamin algamus ke na rantsuwa ta ƙarya ce a ce rantsuwa mai dirme da mutum ya ce algamus shi na algamus rantsuwa abu sai ya ce wannan da ruwa ruwa da bukhari ya ce wal yamin algamus allati halifuha kadiban amidan ta ce mutum zai rantsuwa ta ƙarya kuma da gangan سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الاسم أنا متى سونا مي درمير و دان تنا درمير دا مي رنطور تكين زني تنا تروح تنا تساش تكين زني وعنه وترواية عبد الله بن عمرو بن عاص يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه wannan ruwaya tana ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce minan kaba'ir iya daga cikin babban laihi mai dirme da mutum kenan a gidan wuta shatamun rajul walidai mutum ya zagi uwayen shi guda biyu sai jin haka kalu sabai suka ce ya rasu ya manzan Allah wahal ya shitumin rajul walidai zai yi mutum ya zagi uwayen shi biyu abin da nake kawai mustahil ne ya ce na yi yana zagin su ya ne yake zagin su ya ce ya subbo abar rajul ka zagi uban wani fai subbo abahu kai ma zagi ubanka wai subbo ummahu ka zagi uwar wani fai subbo umma kai ma zagi uwarka na yan wa fahimta wani hadisan. da yawa sukan kuskuren fasara shi za a ce maka idan wani zage ka ya karama kai maka zage ubanka ba haka bane mu fahimci mas'alar zagin uban wani da bambancin da mai da zagi da aka maka ƙur'ani da sunna sun tabbatar abin ba haka bane ba wannan shi na annabi iya maganar da farko iya maganar ya za a yi mutum ya zagi uban shi ya shiga manka yanzu ka zagi ubanka ka zagi uban wani ka ke magana ya zagi ubanka don kai ne musabbab kai ka sabbaba ka jayo sama da suka ce saddu zara'i wajibi a musulunci a kare abin da zai kawo kai ka ja ma ubanka zagi kamar haka ma hukumcin kamar kai ne ka zage shi don kai ka zagi uban shi kai ka fara Allah subhanahu wata'ala na cewa waje za su sayi'atun mithluha ko ce faman afa wa asala fajiru Allah innahu lahibu zalimi Allah ya ce jaza sakamakon mummuna sai ya ta misala irin mummuna irin shi ta Allah ce faman kada alaikum fatiru alaikum misal mata alaikum faman kada alaikum fatiru alaikum misal mata alaikum wanda yanku ta kai maka duk abin da aka mara ma wacce kai ko kisa ne ko kisa ne iyaka abako da abin da ramawa ce kai Allah ce sakamakon munanawa muna alwata amma faman afa wa asala wanda ya yangume aka sulu a gyara iya lada a wajen Allah amma nan bai kwatanta cewa wai kai a kwarwa cikin sai musulun kayan mu zo magana malamai cikin sai musulun iya cewa almustabbani ma qala fa'ala albadi hatta ya'tadda almuzlum ya ce masu zagi guda biyu ana ruwa ta musulun ka zaga na zaga annabi ce fa'alal badi laihi iyakan wanda ya fara zagi sai wanda aka fara zagi in ya huce gona da iri ya maka zagi ɗaya ka mashi biyu amma ubanka ya zaga zaki maka maida kai baka laihi shi ne mai laihi shi zagi uban shi kun gane magana ko? shi ne ma abin wannan saimin tambaya kan wani ne ya zagi wani sai shi ma zagi uban shi ya ce kasan addinin musulunci addinin adali sai mu ke cewa ya ce uban shi zaga ya kawo aya ya ce uban shi daga ba wani matsala bai lahi kudi shi wancan wanda ya mai da zagi a takaice bai lahi mai da zagi da kuma sai kai ma kowa zagi uban shi a shi zagi uban shi na ruku wannan wanda ya rama bai zagi uban shi ba a sharance haka haka bin baz shi ma kana fasare cewa ba wani abu zai kawo hujja a cewa shi mai rama a mai rama ba shi dalili shi ma kuma wani ayoyin ayoyin ne kawo na magana duk wanda mai da ce kai kun ga ruwa karar annabi ya ce masu zaki guda biyu ma da abin su ta ma kala da abin suka wada fa'al al badi karar nasi na karara da abin suka faɗa masu zagi guda biyu annabi ce fa'alar badi lahi iyakan wanda ya wara zagi hatta atal mazalum he wanda aka fara zagi ya huce gona da iri kenan kaka ɗauka to amma nan a hili cewa mun afa wa salaha wanda ya yango mai yayi wannan gashi a hili nake wani mun tasar ba zulmi ala jago faula kama alaihi sabil wanda ya rama bayan an zalunce shi bai da ba hanya a zarge shi ta inda masabilu alladhi yabghuna fil ardi yabghuna fil ardi bighayr al ko wanda suke wanda ake da lahi a kama su ba su zalunci da su suka kawo zalunci a takaice dai wanda duk da ya ce ya ce wani man sabar wa gafara inna laka inna laka min azmin umur din dai kullun a yaye shi yahi amma mutum ka zage shi ya kasa hakuri zahin zuciya ya rama to ba ta zagi uban shi ko uwan shi a wancan da ya fara zagi shine zagi uwan shi shi rama wace domin shi a can lagin anan shi ya sababa ma uwanci zagi shi sa aka ce shi ne mai hukuncin zagin uwanci magana kenan sai to nan da kenan ya ce wata ruwa ya ce inna min akabar kaba'ir iya daga cikin mahi girman laihi an yi la'an wajen walidai mutum ya la'anci uwayen shi shi wanda ce ya rasu lallai kaifa la'anar rajul walidai ya za mutum tsinima uwayen shi ya ce subba abar rajul ka zagi uban wani fai subba abawa kai zagi ubanka wai subbu ummu ka zagi uwar shi ma subbu umma kai ma zagi uwarka kinan kai ka ja ma uwayen ka zagi aka dora ma laifin zagin su kaman kai ka zage su magana kenan wa ana abi muhammad jubair bin mut'im radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulu al-jannata qati قال سفيان في روايته يعني قاتل الرحم متفق عليه وانا روايه cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce bai shiga aljanna alqati mana me yankewa to nan yake isbani saurayi ke muka bayani cewa abinda ake ni alqati mana me yanke zumunta bai shiga aljanna wa an abi isa al-mughirah ibn shu'bah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allah ta'ala harrama alaykum al-uquq al-ummahat ومنع النوهات ووعد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإداعة المال متفق عليه وانا رواية تمقرت بن شعبة شنا أبو إيسى يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن الله تعالى ألا مجرما دوكاكا harrama alaikum ukulun muhat ya haramta muku saba ma uwaye wa mana'an wahatin da hana abin da ya dace ka bada wahatin da neman abin da bai dace ba ka nema na hana abin da ya dace ka bada da neman abin da bai dace baka roka kuka nema wa wa'ada labanat kuma ya haramta muku binne ɗiya mata da rai wanda aka saba lokacin jahiliya haka suke yi wa kariha lakum qila wa qal ya hana muku shi na wata ran Allah shiga gumi aka zo nan wani gumi ana karatun sai bukhari sai ka ce to nan tace yace ƙila wa ƙalar ya ce ta ce ya ce ya ce ta kamala wannan hausa fa a gyara ta can aka buga aka buga can wani ce jita jita ce yawa a kanyi hausa shi ne jita jita shi ne ƙila wa ƙalar jita jita zandi zandi kuna ba san an hudu ko an ce kuna an ce shi ne ƙila wa ƙalar bagana da baka ce ba ga wanda hudu an yi kaza a garin nan an yi kaza a kasuwa wa hudu baka iya ba ka jita jita ce shi na ke cewa wasu ƙa'idodi ta masu neman labarin ƙarya da labarin da nake kenan da maza abu uku an karsa a labari to ba tabbas kan shi mata wa ayin wa kaif wannan uku an ɗaya karsa labarin gurgu ne bai jibe cikike ka ce wane ya bige wane ka ce maka aina ka kasa hudi to matsala ce to eh a kasuwa ne ko a masallaci to kafi ya aka bige shi ka kasuwa ne da aka bige shi matsala ce to ya aka ce man kuma mata da yaushe ne sai ne ko da murici ka to dole labarin wajen gurgu wani abin uku in ba samun labari ba labari gurgu ne dole a samu mata ka san a yi ma'ana yoshi aka abu kai hudu aka tambaye ka ce sai gurin marici aka ce maka ayyana ka ce ga wurin da aka yi abin aka ce maka kuma kaifa ga inda aka yi da ya ja he kuma gutu kai hudu da aka yi amma magana abin da ya kasa kawowa to labarin ga gurgu ne sai shi kenan kila wa kal kenan jita jita kenan an hana jita jita da labarin bakar tabbas ka ce ga inda ya fito baka tabbas kan ko kawo shi wa kasaratu su'al kuma an hana yawan roƙo nan zahiri duk da akwai roƙo la tasalu an shay'in tulakum tasukum na magana hana annabi iya dare an hana yawan tambaya abinda babu dalili kan shi ko ko tambaya ta roƙo dona annabi ya hana tunda shi roƙo sai aka gana magana kansa yau tambaya ta addini abinda babu shi saboda roƙo na na haka na roƙo ka bani ba magana ko kaɗan ma an ba bukata haramu ne ba yadda yawa ba ta kawo wancan magana ana ya kai wancan yawan tambaya ta abin babu dalilin shi abin ba iya musamman mutum zo na abun abun ba taɓa shi ma malam in ne kaza kaza kaza kaza abin da mutum ke kira wata fatawa abin da wai aka yi ba yi ba sai kina abubuwa mai hukunci mai wahala to ya za a yi ranar ya dare abin ya zo matsala ce shi ne abdullahi na abdullahi bin zubairu na kai mai tambaya kaza an kaza kaza in kaza kare kaf kai to abin ai a wani aka ya za a yi to kamar da aka yi zo ka tambaye ni malabin zuban gamin tambaye kaga kuma tsurin tambaye abin da ba a yi ba kira ta wata ba a ya ce to tambaye ka abin da ka tambaye ni an yi shi ya ce a wani haka ya za a yi to kamar in haka ya zo ka tambaye ni kaga ya huta za ka malamai su duka sha wahala ga an dauko duk tahi ko babi kurin abin da har abada ba a yi shi ba a rika yi na misalin a dauko musu halin allah ya garata musu babu su hawi za a ce mutum ne iya cikin raka'a ta hudu sai ya tuna a raka'a biyu ya bar fatiya a wacce ce ta biyu ce ko ta uku ya zai gyara su kuma ya rubuta haka ke rubuce nan akwai wasu kwallo ya za a yi a gyara wani sallai ya ce to kaza kaza zai yi kaza kaza kaza to yanzu iya ta iya he tuna sujada wata sujada a wata sujada ce ya bar sujada guda ya zai yi duk abun sai wata wata kama kwallo ka ta zai wani ba a yi ba da wani da halake a takaice dai wannan akwai ƙwarar wasu ciki ba da mun fiƙi sun yi mana abubuwan wani ilgazin a takaice dai a nan yanzu muna maganar dai na maganar cewa yawan tambaya yawan tambaya shine aka hana wa da atalmal kuma da bata dukiya kashe dukiya ba wuri mai kyau ba duk abin da zamto babu amfani gare shi ko da naka ne an hana magana almubazaranci la ta bazata bazira inna mazan kanu kan shayatin sai nan bayan ce da wannan ruwaya bukhari ya gata muslim ka wata sai ke maka fassara abin da ya gabata baya da ce da ya hana mana'an yake ce maka ce mana'u hatin ko qawlu mana'an ma'anahu mana'u ma wajaba alayhi hana abin da ya waje baka bada me ya hatin da ce mana aca mana hatin ko me ya hatin talabu ma laysa lahu ima abin da ba naka ba ce ta kanta ba me ya wa'adul banat ma'anahu dafanuhun fil haya abin da suka saba yi binne diya mata da rai wa qila wa qal ma'ana qila wa qal al hadith bi kulli ma yasma'uhu فيقول قيل كذا وقال فلان كذا كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها abinda shine kake magana da komai kaje kokari komai kai labari komai zaka wuce kurin da abinda kaje zaka ba labari zaka ce an yi kaza an ce kaza wani ce kaza abinda kai baka san ya wuce ko bi babu tabbas kan shi kurin ka wuce haka da kurin kai labari kurin yace wa kafa bil mari kaziban an yi hadisi wannan hadisi ne a kafa bin umar kadima an yi hadisi bikin masa miya ya san ma mutum ƙarya kurin a ce kurin kai komai jikan hudu gurin ya san kuma a ce maka makadaci ne komai kai labari ba ruwanka komai kai zaka faɗa ke na kana tacewa ya san ma mutum a ce ya zama makadaci ba da labarin dukkan abin da ya ji an hadisi me ida'atul mal ya ce tabadhiruhu lalata albazaranci kenan wasarfuhu fi gairar rujuhul ma'azun fiha shine sarrafa dukiya a hanyar da ba a bada uzinin kai ta ba mi maqasidul akhirati wad dunya ba amfanin lahira ko duniya wa tarku fizihi ma imkana hifz da barin dukiya kana kallo ta lalace barin kiyaye dukiya ma kanshi kuma kai kiyaye ka bata lalace me kasratu su'al al-ilhahu fi ma la hajata fi na cewa kan neman abin da ba bukata kenan roƙon da ba bukata kan shi kamar da misali roƙo sana'a anan shi fasara shakal ya ce wa filbab a hadisun sabakat filbab ƙabalahu ka hadis wa aka tsawo man kata aiki wa hadisun man kata an yi kata ahullah ta kuma hadisai sun gabata a cikin wannan hadisin a ciki akwai lafazin zai da ya Allah da yake magana da zumunta da ta nemi a bata matsayi Allah ya ce wa aka tsawo man kata aiki zan yanke alaka da duk wanda yake wanke ki haka kuma man kata ni kata ahullah duk wanda ta ce duk wanda yanke ni Allah yanke alaka da shi duk dai kan magana ta zumunta ce sai babu fadal birrul asirka al'ab babu na fadala ta biyayya ko ka kyautatawa abokan uba an ka uba ha'uwa fadala ta kyautatawa abokan ma'aiwa ya ce wal'um wal'aƙarib wa zauja wasa'irin man dab ikiram da magana kyautata ma uwa da magana makusanta da magana kyautata wa mata da sauran wanda ya kamata a karrama shi za mu gudu gudun babu a ciki gidan babu yana mai haɗi an ibn umara radiyallahu anhuma annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna abarra albir an yasila rajul wudda abihi iya daga cikin mahi kyautatawa ko biyayya mutum ya sadar da alaƙa ta masoyan uban shi mana bakan babanka babanka iya da abokai ko yan uwa dai masoya nashi sai mutu wannan kudurin shi ma wannan zamu ga nan mutum nan dan shi ana akwai ramgar ruwaya iya da abin da ya maka mutum mutum saura bayan mutuwar ma'ahinka kana da wata kofa abinda kai kaman kaman ma'ahinka ne wa irin wa'annan ƴan uwa ko masoyan ma'ahinka eh ya kofa ce aka aka bar madan adam ta samun iya wani da uban da ya mutu bai da hali ko bai ci mishi ma amma yanzu ga abakan uban ko ga ƴan uwan uban aminnan uban iya uban da ka so ma iyawa ya mutu to irin wannan shine wannan kofa kenan nan kaga akwai kenan lada na musamman duk ga wanda ya kyautata ma masoyan ma'ahin shi وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من العرب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار وحمله على حمار كان يركبه يركبه وأعطاه إمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أسلحك الله إنهم الأعراب هم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة رجل أهل ود أبيه كاجي مغنر يتي عبد الله بن cikin majalan Abdullah bin Umar Abdullah bin Dinar cikin majalan bin Umar ne yace anna rajulan min al-arab wani mutum cikin mutanen daji kin suna taya ne sai wani ba kawai laqiyahu bi tariqin makka ya game da kina ya iski abdullahi kina abdullahi bin umar ya game da wani ba kawai a cikin hanyar ta zuwa makka su abdullahi tana tare da shi ne kamar almajirai ne ya game da wannan ba kawai a hanyar makka fa sallama alai abdullahi bin umar abdullahi bin umar yawa wannan ba kawai sallama suka ga wa hamalahu ala himarin kana yarkabu jakin da laban umar ke sama he sabka he ba wannan ba kauye ba kauye ya hausa mun jakin da laban umar malan ya sabka ba wannan ba kauye abin hawan shi wa atahu imamatan kanata ala rasi kuma da rawani a saman akan ibn umar ya hudda rawanin nashi ya dora ma ba kauye dole abin ya ba su mamaki ba ƙauye ne an ɗora shi kan abin hawa shi ya sabka ya ɗaukar wani ya ɗora mishi sai ibin dinar ya ce faƙulna da ya muka ce muka ce suka ce ablabu na gani faƙulna da ya muka ce mishi a salin haka Allah Allah gyara ka Allah gyara lamarin mala Allah gyara lamarin mala inna mula arab baka da mutanen ƙauye ne kuma na talib da sir bai bukata kamshi da wannan karamawar dan kadan ma ka bashi ya sa me ka ga ka bashi abin hawanka ka bashi rawanin ka zaka abin ya mai yawa ba kawai ne kadan ma ka bashi shi dadi zai shi ba ka mutumin daji ne bai iya da godiya iya da godiya kadan ma ka bashi mai da zai misali ka kai abin sai ki ga musu matsayin shi a wajen su matsayin wannan bawan Allah a wajen shi ba karamin matsayi gare shi ba fakala abdullahi bin umar ya ce ina ba haza baban wannan ba kawayen kenan baban wannan kana wudda da umar masoyin umar ne abokin umar ne ba shi ba baban shi baban shi ne masoyin umar aminu umar radiyallahu anhu ya ce ni kuma wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni kuma naji mun san iya cewa inna abarral birr mahi kyautata wani biyayya cikin mahi biyayya silatar rajul ahal wudda abihi mutum ya sadar da alaka ta masoyan uban shi iyalan masoyan iyalan ma na masoyan uban shi wannan iyalan baban dan wancan ne to na ga wancan ne wanda abokin uban ne gani yanzu a yanzu zan kana tare mutum uban shi ya mutu a yi na kirki gaskiya ne yaran yanzu ya yi na kirki da kula zai ma salama ma ma salama ma kasa je maka ya yi na kirki yaran kirki wannan dalilin matsayi kaga wannan abin sa cikinan ba shi bane ba baban shi ne abokin Umar amma yayi mai wannan karramawar magana kenan kuma ga dalili yayi wata sunna annabi ya ce iya daga cikin mai kikkiawar biyayya mutun ya kula sadar da alaka ta musu ta iyalan musu baban shi ahlul wudda abi iyalan musu baban shi wa fi ruwaya wata ruwaya an ibn dinar عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة ابن عمر كان عادة عندك على هذا الشيء إن يهو تزوى مكة كان له حمار يتروح عليه دان دو قلت هيك مثلا كده يهودو نا daga Madina to iya da wani jaki ya tarawo alai mai tarawo alai idza mallar kubur la idza kan raqumi ina gaje zama ina gaje zama raqumi sai sabku sai hawa jakin kinan kaman ya ya canza mai wurin zama kaman hutu na iya rage wahalar zama ina gaji da raqumi sai sabku sai hawa jakin haka yake hanya kenan iya da jaki iya da raqumi abin hawa dabba hawa raqumi shikenan yace wa imamatu yashuddu biha ra'suhu iya da wani rawanin shi da yake nadawa a kai fa bainama huwa yawman ala zalika alhimar iya tahiya akan wannan jaki nashi da yake hutawa akan shi id marra bi arabin fuja sai ga wani bakawai yazo yazo ta umar ta wajen umar faqal sai umar abdullahi bin umar ya ce mishi alasta fulani bin fulani ba kai ba ne ba wane dan wane kenan ya san uban shi kai ne wane dan wane ɗalibala ya ce shi ne faɗawul himar sai ba shi wannan jaki faƙaɗa ce mishi irka hada hau wannan jakin wa ɗawul imama ya ba shi rawanin wa ƙalar ushdud biha ra'sak wallahi kanka dade kanka dashi faqala lahu ba'd ashabi cikin abakan ibn umar abakan ta almajiran sai ce ghafara lahu lak Allah gafarta ma mala Allah gafarta maka a tsaita hadha al-arabi himaran kunta tarawwa alai zaka ba wannan mutum bularaban kauye jakin da kake dan hutawa akan shi wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak da rawar da ke ɗarmawa a kanka faƙal sai ce musu inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙul ni na ji manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min abar bir iya daga cikin mahi biyayya ko kyautatawa ta biyayya an yasila rajulu ahala wudda abihi ba da ayyuli mutum ya sadar da zumuncin iyalan masoyan baban shi bayan uban ya koma ga Allah ya mutu ya mutu ga abin da ya ma saura abokan shi ɗan wani masoyan shi nan yace wa inna abahu kana sadiqan li umar radiyallahu anhu umar wannan yaron baban shi abokin umar ne rawa hadhihi ruwayat kulluha muslim wannan cewa me yake cewa duk iya karantar da mu da mahimmancin irin wannan aiki kuma ko da uba ya mutu ga hanya da za ka samu wata lada na kaman kayan biyayya ga ma'aikinka magana kenan wa an abi usaid malik bin rabi'a sa'idi radiyallahu anhu قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبروهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما yace muna zamne a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajul kun yi magana mutum ya zo wannan mutumin daga bani salama faqala da yazo sai ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hal baqiya min birri abawai shin abruhuma bihi ba'da mautima shin ya manzon Allah shin akwai abin da ya saura a wajena na biyayyar uwaye na guda biyu da zan yi biyayya gare su bayan sun mutu ina da kofa ta samun ladan biyayya ga ma'aiwa bayan sun mutu ina da wata kofa yace na kana da duk da wannan ruwa ya ta baya ta wadatar da mu akwai matsala kan sanadin hadisin tun dai ma'ana baya ta wadatar da mu sai ce mushi na'am a salatu alaihim musu addu'a wal istighfar lahum da nema musu gafara ta Allah layin da suka Allah gafarta mu kuma Allah ya musu rahama sa sa ajin sadi wa infazu ahadihima min ba'dihima da zartar da alƙawalin da suka ɗauka bayan sun wuce ka cika abin suka ɗauki alƙawali kan shi za su ka zaɓi su yi mata kai kai zai ka zaɓi kai kai wasilatu rahim da sadar da zumunta allati la tusalu illa bihima zumuntar da baka ba a sadar da haidin su kenan zumuntar da zumuntar zaka sadar da shi dan su zumuntar da zaka sada dan uwayen kuma wa ikramu sadiqihima da karrama abokansu masoyansu to wannan ko ruwan ba su wadatar da mu dai magana ce ta maganar bir min abarar bir da ya wadatar da mu kurin dai kuma an sana magana ga addu'a ga ma'aihuwa ba ne sananne wanda ruwayoyi da sun zo sun inganta sun yi duk da wannan magana wannan ruwaya sanadin ne matsala wajen rauni akan sanadin wannan ruwaya amma wancan ruwayoyi sun matsala wadatar da mu da ga addu'a da magana abin da ya inganta na mutum in ya mutu aikin shi ya yanke a cikin akwai wani sanadin da ulago kuma da magana nan sassan ya ba labarin cewa gobe kiyama za a daga ma bawa daraja a gidan aljanna darajar da a mutuwar shi ba shi wannan daraja amma samu daraja kololuwa bai a mutuwar shi bai wani mukamu mukami ne samu bai wani mukamu a mutuwar shi zai tambaya anna li hada ya rab ya Allah daga ina an samu wannan matsayin aikin shi da bai shi ba amma kashe matsayin sai tambaya anna li hada ya rab daga nan ta ce bistigifari wala duka laka wanda ya inganta dalilin neman gafara da ɗanka ke magaban shi ne ka samu kaga kenan bayan ka koma ga Allah aikin addu'a ɗaya tana kaiwa kuna annabi ya magana ce dam iya ce iya ce wani zulujin min kasabi shi hujja ɗa da abin da ɗa ya yi wannan an gama da abin da ɗa ya kai ma'i daban ne da wani shi duk saɓani da ake na karanta ƙur'ani ga wani ko kaza ga wani amma idan ɗa ne yi duk abin da ɗaya na gari zai kama yin shi don shi an gama aikin ɗa da uba duk abin da kama babanka na alheri zai kai mishi ko ƙur'an karanta ko mai karanta ko mai kai daban ne da wani ya yi wanda shi ne ke da suna ga ana yin suna gaba iya yi duk da dai cewa magana mafi ƙarfi babu nassin da ya tabbatar da isar da lada kai tsaye na karatu ga wani wannan abu ne sananne dai wanda magabata sun yi maganar kuma su ma masu duk wanda kullum muna mutane da yawa san zuciya ma mai mutane anan iya cikin al'adunmu na wa mutum sabka qur'ani sabke qur'ani ko fida'u wanda an ka dauko jigon malikiya kwata kwata a malikiya babu wannan abin amma da yake suna samun abin duniya abin duniya suka samu wallahi iya cikin abin da imam malik ya tuje kwata kwata sai dai wata mazhaba da masu gani amma imam malik iya cikin masu ganin qur'ani karatun qur'ani bai kai mamaci sam iya cikin a gaba imam malik amma kaga anan su akwai sun samu su malikawa ne ana bata malikiya kaga anan da yake abin duniya suka samu ba ruwansu da malikiya sun taka malikiya babu a malikiya babu wallahi babu shi imamu shafi rahma wallahu cikin tafsir ibn kasir karkashin walisu nasa ila masa wannan sa'ayu so fayura yake cewa maganar karanta mana qur'ani ibn ibn kasir da kama imamu shafi yace ba a samu ba daga annabi ko daga sahabbai kai ko ishara ko ishara babu tasu yace walau kana khairan la sabaquna ilai inda hal alkhairi ne karanta ma wani qur'ani da sirgaimi to masu ganin ma ana masu ganin ma wai ladan na kaiwa mai sharadin su ta saka a yi dan Allah ba ko biye kajiwa masu ganin ma ana iya wai sun ce sharadi ka amshi ko biye to kaga yanzu sun yi ba magana ba magana su yi ta zo da yake gaya mini ya je wajen mutuwa ce dan uwansa ne mutu bai da hali ka ya zo wa an yi sabka sai malamin ta riyo shi to min sauka mun karewa su kuma iyalan basu amsa bashi ya ce ta nawa ke ta shiga ashirin ake ya dauka bashi shiga ashirin shiga ashirin ake sauka wasu yi kuma zira ya biya su ba jira iya san shi mai hali ne dai zo ma ka tare shi ai mun kare sauka ya biya su ya biya su kaga ba maliki ba ko ce ma kurin kurin neman kuɗi ne kurin kurin ci da addini ne wallahi ba wata malikiya kurin ci da addini ne سي وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها تشي وما رأيتها قط تشي ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطع ثم يقطعها أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا مرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكانت لي منها ولد وانت أقول عليه عائشة تكي تشيوا ما غرت على أحد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة بنتبه كيشي با akan matan ɗaya cikin mata annabi sallama iya da mata ko ta ce bin wa wata mace kishi ba irin kishin da nake ma khadija mata abin mamaki wa ma ra'aitu wa qad mun taba ganin ta ba me yasa take mata kishi da yawa tace walakin kana yakasiru zikraha iya yawan kama sunan khadija amma abin bata so tace iya yawan kama sunan khadija khadija eh tace wani lokaci to rubbama zafa sha don lokacin sa kun a yanka a yanka dabba kurin amma rago tumki ya aka sha ta iya daban ko ne ya yanka karamar dabba kurin sun mai kato hey hey a ciccira a ciccira ai guntu guntu a da'an sun mai ba'athu biha fi sadaqi khadija ya aika ma bakan khadija aika ma gidan wance don bakan khadija ne eh eh aka tace gure aka gidan ya tana khadija a yanka yanka dabba ta ko a yanka gurorin mata da aika musu ta ce faru ma kultul wannan lokacin hasan ce mishi ka alama kun fi duniya ila mata ila duk duniya ba ka kaman ba wata mace a duniya hadija kullum kullum kai hadija hadija kullum kai hadija kama a duniya ba wata mace hadija haka da kace mishi azan mata kama a duniya ba wata mace hadija kullum kai hadija hadija yace eh ina kana ta mun kaza ta kaza abin ta mishi kuma gashi ta muna da tsari muna da diya da ita mun aihu da ita wannan wata ruwaya ce inda yake san ibn mace hadija akwai akwai ilwa khadija hala hala sunanta hala in ta shigo muryarsa ɗaya da hala in zai ce Allah ku Allah ku ta hadija hitar hadija iya ji sai ji muryar hala saboda hala tana da muryar hadija sakon iya san yi ji hala ta sallama ya kamata Allahu akbar Khadija eh tunan take tunan Khadija eh halaba amma ilwa Khadija ce yace muttafaqun alai wannan ruwa ce Bukhari ya kata Muslim ya kawo ta yace wa fi ruwaya wata ruwaya wa in kana la yazbahu shata fayuhdi fi khalailiha minha ma yas'uhun wa fi ruwaya كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أسد قرية خديجة وفي رواية قالت استأذنت هالة أيوة استأذنت هالة بنت خوالد أخت خديجة عليه السلام فعرفها استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت اللهم هالة بنت خوالد إيه عشان تكي تشيوا وترانا ta ce wayan kanin yanzu annabi yakan yanka shatun yanka karamar dabba fa yahudi fi khala'iliya ya aika ma gororin khadija kuma ya aika musu da kabri mina ma sa wannan za a aika da kabri kamar cin cinya haka ma cinya cinya ko ta karwata karwata ke manya da dan gabu gabu ba kana wannan wannan dan cibiri cikin ba manya yake aika musu abin da kowace dai ya ishi da huwa gidanta ai dage dage a wata ruwaya idza kana idza zabaha sha'in yanka karamin dabba ya kula arsilu biha ila sirga khadija a aika ma gururin khadija wata ruwaya aisha take cewa ista'azan hala bint khuwailid hala bint khuwailid ilwa khadija nan ta nemi uzunin shigowa ukhta khadija fa arafa istizan he gano he ku he jinzu kaman khadija ta zo ta shigo ne fa'araf istidan khadija sai ya gano kun kamar irin sautin khadija take wajen shigowa irin sautin khadija ya ji kurin fartaha da zalik kwarai sai ji daɗi eh fartaha da zalik faƙar ta allahumma halatu bin khuwailid allahumma allah halatu bin khuwailid eh allah kuma ne kamata na ga lokacin mun dama yi da wannan ne kamata mu tsaya kuran amma ina ga akwai sauran lokaci ko sai yace qauluha فرتاحة هو بالهاء في جمع بين سيان الحميد فرتاحة أي اهتم بقولي أبن كنباش مهمنش وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عليت على نفسي ألا أسحب أحدا منهم إلا خدمته متفق عليه أنس بن مالك يبار الأبار مهم تبلاغو جريب بن عبد الله البجلي ya cikin ɗan sabai kwarai don shiga ta tara kusan annabi ya mutu ya musulunta ya cikin yaran sabai sun wutar arsa bin malik cikin wani bulagoro sai ya ce fakana ya kadum ne sai jarir yake ma'anar hidima kwarai kenan kuma shi ce ya yi shekaru an sakin mana jirgin ya yi shekaru jirgin ya hana shekaru ya ga iya mai hidima abin aka ga sai ke ce mushi latafa ba haba haba da tudu kakka yin haba kakka yi ya ce a inni kadar aitul ansar na ga isko ansar ta sanar da rasulun ta nama shi'an na ga yadda suke ma ansar suke ma annabi suke annabi sallama kenan ana shi wannan jarir ya ga da ansar suke girman su Allah suke mai hidima ce wani abin da ga ansar sanawa annabi sallama ni kuma alaitu ala nafsi nawa kai na rantsuwa na rantsi Allah asaba ahada minhum illa khadamtu duk inda muka da wani ansar yana mai hidima duk inda muka da wani ansar he na mai hidima yanda na ga yana suna ma manzo Allah hidima ma shine kenan yanzu maka hidima iyaka bakin kurina kanan hidima wani ne wanda yawa annabi shi ma ke mishi a takaice kenan ina ganin kamata mu tsaya Allah kai mashirin gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin